بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba muna yi a wannan masallaci din a yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa za mu tashi ne akan aya ta tara a cikin suratul isra'i yau kwanan wata sha takwas ga watan al-muharram shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2017 a miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya ɗin insha Allah ta'ala faɗinsa inna hadal ƙur'ana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah madaukakin sarki yana bayani akan wannan babban littafi shine alqur'ani mai girma da Allah ya yi wa musulmi baiwa da shi alqur'ani zancen Allah ne alqur'ani mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ne Allah madaukakin sarki ya faɗi dukkan saƙuƙuka da zai faɗa wa annabi ya gaya wa al'umma da haka yace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani shi da kansa ya ambace shi da suna alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace hanya miƙewa daidai ai ila tariqati allati hiya aswab hiya aqwam hiya aswab yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace daidai ko kuma ka ce yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace adalci to wace ce hanyar ita ce hanyar ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu cewa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai kuma lalle annabi muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan alkur'ani yana shiryarwa da abi wannan hanya wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati kuma yana bushara wa muminai waɗanda suke aikata aiki mai kyau aiki na kwarai as-salihat wato aiki mai kyau da Allah ya yarda da shi kowane aiki baya zamantowa mai kyau sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ya zama an yi al'ikhlasu lillah a yi aikin dan Allah sharaɗi na biyu almutaba a tuli rasulillah ya zama an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutaba'a ma'ana an yi wa annabi biyayya akan wannan aikin ya zama irin na annabi ne aka yi to shine aiki zai zama sale duk aikin da ya rasa waɗannan abubuwan guda biyu ba a yi dan Allah ba da yake nan sannan in an yi dan Allah kuma ba a yi irin na manzan Allah ba to shi ma aikin ba zai zama to karɓaɓɓe ba idan ka yi irin na manzan Allah exactly irin na annabi amma kuma sai ka yi shi dan mutane an gane dan mutane su gani to baka da lada dan mutane su ce ka iya baka da lada idan kuma kai kyakkyawa ai kai dan Allah ka iya kure a dakarka kai tsakaninka da Allah kai to amma sai aka duba kuma baka kwafin annabi ba ba irin yadda annabi ya yi shi ka yi shi ba ka shigar da son ra'ayi da son zuciya ko bid'a ta shiga to shi ma ba lada to shi yasa duk inda qur'ani yake magana aiki sai kaga yana cewa wa amilu salihat sun yi imani sun yi aiki mai kyau jama'a ku rike wannan bayanin yana da muhimmanci duk aikin da za ka yi in dai kana so Allah ya karbe shi ka yi shi dan Allah karka nemi yabon wani karka nemi wani ya so ko ya ji daɗi a'a ka yi saboda Allah sannan kuma ka yi wa manzan Allah biyayya a cikin aikin الذين يعملون الصالحات yana musu bishara masu aiki mai kyau anna lahum ajran kabira cewa lalle suna da lada mai girman gaske duk wanda ya aiki kuma karbabban aiki ne a wajen Allah to yana da babban lada ko kun san me babban ladan aljanna daidai yake kace anna lahum ajran kabira anna lahumul janna suna da gidan aljanna Allah ka samu da shi wa annal ladina la yu'minuna bil yu'minuna bil akhirati kuma alqur'ani yana bayani cewa duk waɗanda ba su yi imani da lahira ranar ƙarshe ba ba su yi aiki da ranar lahira ba a'tadna lahum azaban alima mun tanadar musu azaba mai raɗaɗi me laifinsu saboda ba su yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba sai aka tanadan musu da wuta ita ce azaba mai raɗaɗi ɗin su waɗannan ayoyi ya koyan uwana suna nuna mana matsayin alkur'ani a cikinmu kuma a wajenmu kuma suna nuna mana abin da ƙur'ani yake karantar da mu wanda yake cin moriyar ƙur'ani a cikin musulmi shine wanda ya tsaya ya koyi karatun ƙur'anin har ka ji ana cewa qur'ani yana da falala kana masha Allah tabarakallah alhamdulillah mun gode wa Allah amma kuma baka zuwa ka koye shi baka iya shi ba dan baya cikin ilimin da yake mai muhimmanci a wajen ka kai ka koye shi shine yana daga cikin imani da shi ka koya wa 'ya'yanka su iya karanta shi ko ka mutu Allah ya tambaye ka zaka ce ya ubangiji na koya yana qur'ani kuma kana da abun wuridi idan ka ji birbiri duniya ta maka wahala dauke shi ka ta karantawa wallahi zaka samu waraka duk wanda yake so ya samu tarin lada a kiyama sikelinsa ya cika da yawa da lada to yawaita karanta alkur'ani mai girma wanzu Allah yana cewa kowane harafi kwaya ɗaya na alkur'ani yana ɗauke da lada goma la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina cewa alif lam mim harfi bane alifun harfun alif harfi ne mai zaman kanshi lamun harfun mai zaman kansa mimun harfun mai zaman kansa alif lam mim lada talatin bismillahi lada saba'in babu wani littafi ba wata addu'a ba wani zikiri ba wani abin da dan adam zai karanta wai ya samu lada da yawa sama da ya karanta qur'ani wallahi babu shi to shi yasa wanda Allah ya bawa alqur'ani albishirin su wanda kullun suna cikin karanta shi za ga wani bai haddace ba amma yana yawan karanta shi idan yau aka ce ma ga wata sana'a da za ta rinka tara ma kudi a kawun ɗinka ina jin za ka mai da hankali ka yi ta yin ta to ga wata sana'a ta tara babban akawun a kiyama ta cika maka littafinka da lada shine yawan karatun ƙur'ani mu mutunta makarantunmu na ƙur'ani mu mutunta malamanmu na ƙur'ani kuma lalle qur'ani mu dauka littafi ne da zai cece mu ranar tashi alkiyama kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan qur'anin shafi'an ne li ashabihi mai ceto ne ga masu karanta shi ka iya duk jarida ka iya karantawa duk wani littafi na wasu ka karanta za ka karanta shi tas ka gane shi amma qur'ani ba za ka iya dauka ka karanta ba kuma baka ji a ranka cewa kana cikin matsala da haka za ka kuskure mutuwa ta zo ta tukwikwiye ka ta ɗauke ka ta kai ka gaban Allah ka ce masa baka iya karanta maganarsa ba da sauran lokaci mu yi kokari mu gyara mu kyautata wanda kuma su imani da lahira ba yan wuta ne to sai Allah ya yi bayanin hali da ɗabi'a irin ta ɗan adam bari ku ji abin da ya faru na'am ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah ya ba da labari hali da ɗabi'ar ɗan adam wa ya da'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair mutum yana yin addu'a a kan kansa da dukiyarsa da 'ya'yansa ya rinka yi musu addu'ar sharri fa ya ƙulu inda al-ghadabi Allahumma la'anhu wa ahlikhu wa nahuhuma Imam al-Bagawi ya ce sai ka ji mutum a lokacin fushi sai ya rinka cewa Allah ya tsine masa Allah ya halakar da shi Allah ya masa kaza Allah wadaransa kayi asara mutum a kan kansa yi wani kansa addu'a ko wa dukiyarsa ko wa ɗansa du'a a hubil khairi irin addu'ar da yake yi wa kansa na alheri kamar yadda yake nemo wa kansa alheri kuma yake nemo wa kansa sharri za ka ji yana addu'a Allah ya bashi ni'ima Allah ya bashi lafiya to kaga da Allah zai karɓi mummunar addu'ar da yake yi wa kansa kamar yadda yake yi wa kansa kyakkyawar addu'a to da ya halakar da shi to amma falalar Allah sai ya rinka karɓan addu'ar da ya yi wa kansa ta alkhairin addu'ar da ya yi wa kansa ta sharrin kuma Allah sai kau da kai ko kana insanu ajula lalle dan adam mai gaggawa ne da yi wa kansa mummunar addu'a ko mai gaggawa ne in yayi addu'a ya ce sai an amsa masa ɗabi'ar mu ce in mun roƙa yanzu sha yanzu magani yanzu haka muke so shi yasa Allah ce wa kanil insanu ajula Abdullahi dan Abbas ke cewa wa kanil insanu dajiran la sabara lahu ala sarra'i wad darra mutum ne mai yawan korafi bai da haƙuri in Allah ya dora masa abin alheri kaga yana da haɗama kuma in yana neman abin alherin sai ga kamar zai kwata yanzu yanzu in ya roƙa sai ya ce lalle sai an bashi sannan kuma haka in sharri ya same shi baya iya haƙuri ya yi tawakkali da Allah tabaraka wa ta'ala ya bar wa Ubangiji Allah ya yaye masa kai bari ma sau da yawa da kan kansa yake nemar wa kansa din sharri du'a ahu bil khairi irin yadda yake addu'a ta ainihin wato sharri kuma yake addu'a ta alkhairi ko yana addu'a ta alkhairi kuma yazo yana addu'a ta sharri gaggawarsa kuma ita take halakar da shi Allah ya ce waje an lallai laila wan nahara ayatayn mun sanya muku dare da yini su zamanto ayatai ne alamatai ne dalatai ne ala wujudina ayoyi ne alamomi ne guda biyu da suke nuni akan samuwar mu wa wahdaniyyatina wa qudratina da suke nuna cewa Allah shi kadai yake kuma shine mai iko tabaraka wa ta'ala kenan daga cikin manufar sanya dare dan ka san Allah shi ɗaya ne kuma ka san yana da iko ana cikin dare sai ya zo ya kawo rana yanzu muna zaune a nan kowa ya yadda dare ne bayan magarba ne inda za mu ci gaba da zama mu yi ta karatu mu yi ta karatu muna nan muna zaune za ku gari ya waye kuma haske ya zo duk waɗannan fitilun sai a ce a kashe su ba a da bukatar su saboda gari ya waye to wa yake wannan kuna da wani bature da yake da wata kwamfuta ko yake da wata na'ura da take wannan abin ba ku da shi وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل الله يجي sai muka shafi aya ta dare mana alama ta dare sai muka shafe ta abdullahi dan abbas yake cewa ja'ala allahu nura shamsi saba'ina juz'an wa nura al-qamari kadhalika yanda al'amari yake Allah ya sanya wa hasken rana yana da bangare-bangare guda saba'in hasken wata ma yana da bangare-bangare guda saba'in famahamin nuril kamari tis'atan wa sittina juz'a sai Allah ya shafe wato um, um, hasken wato wata kulura da watan da ranan duk matakinsu ɗaya matsayinsu ɗaya haskensu ɗaya famahauna ayatan laili ita rana ita ce alamar yini wata shine alamar dare to duk an ba su haske ɗaya a da a farko famahauna ayatan laili sai muka shafe ayar alamar dare wata kenan ya ce aka shafe juzi'i juzi'i 69 aka bar mata mai ɗaya fa ja'ala hama an nuri shamsi wannan 69 da aka share aka ɗebe na wata sai aka ƙara wa rana shi yasa rana take da mugun haske kenan tana da juzu'i nawa nawa muka ce da Ɗari da talatin da tara wata yana da nawa ɗaya Allahu akbar ban sani ko kun fahimci saƙon abdullahi da ba ce fassarar wannan ayar waje annan laila wannan hara ayatai ne mun sanya da dare da rana dare da yini alamomi ne guda biyu famahauna ayatan laili muka share aya ta dare alama ta dare waja'alna ayatan nahari mubsiratan sai muka sanya aya alama ta yini ya zama mubsira ana kallo ana gani litabtagu fadlan min rabbikum dan a ba ku dama ku nemi arziki daga falalar ubangijinku dan an bar ku da wannan saba'in din kadai to wataƙila za a iya samun matsala ba ku samu hasken yadda kuke so ba sai aka haskaka muku rana sosai dare kuma aka rage don ku samu daman ku likimo ku yi bacci ku huta hankalin ku ya kwanta ku yi bacci da gaske yawwa ko ba ka bane ba to wannan kenan a wata riwaya imam al-bagawi ya ce an haka ito hikaya ce bai kawo da isnadi ba cewa jibrilu ne allah ne ya umarci mala'ika jibrilu ya ce ya ɗauki fuffukensa ya lullube watan nan ya shafe wata sau ɗaya sau biyu sau uku yana bugawa wata pau daya ya rage hasken pau biyu ya rage hasken pau uku ya rage hasken sai ya mai da wata irin hasken da yake kai a yanzu aka ce rana kuma ka batta ka taba ta a wani kaulin an tambayi ali bin abi talib cewa wannan dan baki da ake gani kamar da ibur kasir ya kashi a cikin tafsirinsa ya ce ibnu jarir ma ya ruwaito wannan isar ibnu jarir tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa bi riwayatin muta'addida bi asani da muta'addida jayyida ba akwai wani bakin abu a cikin wata ba to wani ne ya tambayi ali ibn abi talib ya ce wai meye wannan bakin da yake cikin wata sai aliyu ya ce masa ai wannan sauran alamar wato shafewar da jibrilu ya yi amfani da fuffukensa ya shafe watan nan sau uku din nan to wannan tabon ne aka bar wa watan shine kaga wannan sauran da ya yi ta daɗa shafewa ma da dubbaki zai zama haka ibn jarir ya faɗa a cikin tafsirinsa haka imam ibn kasir ya faɗa a cikin tafsirinsa Allahu akbar وجعلنا آية النهار مبصرة كلمة مبصرة منيرة مضيئة مكسنية آية تيني علامة تيني يا زمنتو أنا كلو أنا غني كابو ديدا كذاك غني لتبتغوا فضلا من ربكم dan ku je ku nemi falala daga ubangijinku wali ta'lamu adada sinina dan kuma ku san adadin shekaru da shine za ku rinka lissafin shekaru in rana ta zo ta tafi sai ku ce daya in rana ta zo dare yazo sai ku ce biyu in rana ta zo dare yazo sai ku ce uku ashe an muku wannan ne dare rana dare rana don kusan adadin shekarunku a duniya kusan adadin shekarun 'ya'yanku kusan adadin shekarun dabbobinku da adadin rayuwarku gabaki daya wal hisab kuma ya taimake ku wajen yin lissafi Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala da ya bar wata yanda ya halicce shi da ya bar rana yadda ya halice ta to ba za a iya gane bambanci tsakanin dare da rana ba haka ne tun da darajar su daya kowa shugaba ne abu na biyu mai azumi ba zai taba sanin yaushe zai yi buɗe baki ba yaushe zai sha ruwa abu na uku mai lissafi ba zai taba gane yaushe ya kamata ya je aikin hajji ba yaushe ya kamata ya kaza abu na hudu ba za a iya gane ajalin abu ya zo kaza ko lokacinsa ya zo ba kuma ba za a taɓa gane lokacin sukuni da raha ba ba za a taɓa gane lokacin kwanciyar hankali da kwanciya bacci a huta ba kaga da rana sai aka mai da shi neman abinci waje annan nahara ma'asha waje annan laila libasa bacci da kwanciya da hutawa sai aka mai da shi cikin dare fafatawa kaf-kaf buge-buge da nema kuma sai aka mai da shi mai da rana ko kwanciya kai kana bacci da rana sai iyali ce lafiya ko da rana kana kwance baka fita ba ashe an mai da rana wurin ne wurin bugawa ne da fafatawa to wannan shine sirrin وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله يجي وكل شيء فصلناه تفصيلا كومي ما mun yi muku bayaninsa dalla dalla bayani tafsilan shine a fito da abu fili ƙarara Allah ya ce babu abin da muka ɓoye ba abin da muka bayani ba bayan nan sai Allah ya bayani dangane da wani abin da ya wa ɗan adam dan ni da kai ya kamata mu sani sai ya ce mai wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah madaukakin sarki ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi bayan ya yi bayanin wannan kaddara da ya yi ya kaddara na dare da rana ya ce to kuma kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi unuqihi mun lazimta masa ta'irahu in an ce ta'irahu ana nufin wani littafinsa da aka rataya masa a wuyarsa na aikinsa da duk abin da aka kaddara masa shine ta'irahu kamar so ake a ce da kai kowane mutum da ka sani yana da littafinsa a rataye a wuyansa alzamnahu nan yana nufin mulaziman lahu kullum yana tare da shi haka abdullahi dan abbas ya faɗa mulazimuhu aina ma kana imamul kalbi da imamu muqatil suka ce ta'irahu ana nufin khairahu wa sharrahu ma'ahu kowane dan adam mun rataya masa alherinsa da sharrinsa yana tattare da shi kullum la yufariquhu hatta yusahasibuhu rabbuhu ba zai taɓa rabuwa da shi ba sai ubangijinsa ya zo ya masa hisabi komai full option ɗinka yana tare da kai tsiyar da kai tana tare da kai a race a littafi alherin da ka aikata yana tare da kai a littafi la ilaha illallah imamu mujahid ya ce ma min mauludin illa fi unuqihi waraqatun maktubun fiha shaqiyyun aw sa'idun babu wani ɗa da aka haife shi a duniya face a wuyansa akwai wata takarda da aka rubuta cewa shi ɗan wuta ne ko shi ɗan aljanna shi ne kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqihi Allah ya mana afuwa Allah ka samu cika da imani larabawa sukan iya nufin kalmar ta'irahu kamar yadda abu ubaidata da qutaibi suke faɗa cewa ana nufin ta'irahu wato hazzuhu min alkhairi wa sharri raban ɗan adam na alheri ko rabansa na sharri shine ta'ir kowa an rataya masa nasa amma sai dai ba wanda yake ganin littafin larabawa idan suna so su yi maka kyakkyawan fata sai su yi alakairi ta'ir ko aure aka yi na na aisha da aka kawo ta gida annaba aka ce alakairi ta'ir Allah ya sa ya zama alheri fatan alheri sai aka ce khairi ta'ir dan akwai sharru ta'ir yanzu an gane alzamnahu ta'irahu fi unuqihi mun lazimta masa wata takarda ko littafi da yake rataye da shi da yake dauke da duk sha'aninsa na duniya na alheri ko na sharri kai har ma bayani akai dan wuta ne ko dan aljanna duk a wuyansa akwai me yasa aka ambaci wuya a cikin dukkan gabbai sai aka ware wuya da ambato suka ce a wuya ne ake rataya abinda zai iya mutum kwalliya kuma a wuya ne za a iya rataye abin da zai munanta mutum shi dai wuya wajen rataye wani abu ne Allah ya ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama za mu fitar masa da wannan littafi kitaban littafi yalqahu zai gamu da shi ya haɗu da shi manshura a buɗe a shimfiɗe yukhraj lahu wannan at-ta'ir din abinda aka rataya din zai zama kitab wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban wannan abinda aka rataya zai zama littafi mu fitan masa shi ya zama littafi yalqahu wanda zai gamu da shi zai hadu da shi yu'tahu za a bashi wannan littafi hakikatan a hakika a tabbas manshura zai same shi a watsa a baje ma'ana komai dalla-dalla Allah zai umarci mala'ika wato idan rayuwar bawa ta gama karewa adadin kwanakin da aka bawa kowane bawa ya kare Allah zai ce mala'ika tattare mun wannan littafin falatun shir ila yau qiyamati karka yadda ka bude littafin ka bayyana shi ka rufe mun shi sai ranar tashin kiyama an zo yin hisabi ka bude mai littafinsa Allah sa kuna fahimta na wai me wannan yake nunawa in ka aikata alheri littafinka yana wuyanka idan ka aikata sharri ma dai littafinka yana wuyanka idan ka shiga ɗaki ka keɓance ka yi tsiya ko da mace ko da wani abu Allah yana ganin ka ga littafin ka mala'iku suna rubuta ma kai ne a kunyace a tozarce yau a duniya ma gashi nan ana tonan asiri Allah kiyaye mu sai ka ga mutum babban mutum ne malam ana ganin sa shugaba ne ma cikin shugabanni a je a tarar da jini ya je ya keɓance da wata mata wata mace yana ta'adi yana barna yar wani ce ya yi amfani da mulkinsa ko sarautarsa ko dukiyarsa ko matsayinsa yana lalata 'ya'yan mutane wani fa zuwa ya aka yi ana nuna shi abin mamaki aka yada a duniya wallahi malam ashe da zai zo ya shigo yaya aka yi ya aka yi wanda zai lalatan da ita ta dauki ta sa kyamara tunda yanzu al'amuran nan na rayuwa malam ba tabbas waɗannan wayoyin ba su da sirri ta saita kyamarta ya gama ɗimaucewa bai tuna ba bai san ba ta da amana ba duk mazinaciya tana da wani amana maha'inciya ne ta kafa masa kyamara lokacin da ya fito daga banɗaki ya cire babbar rigarsa ya miƙa mata ya cire rigarsa ga gajeren wando a jikinsa ya kwabe ga lokacin da yake miƙa hannu yana ƙoƙarin kamo ta ga lokacin da ake kaza a fili ga lokacin da abin ya gama har lokacin da ya zo yana mai da wandonsa yana saka rigarsa kuma an banda dabbaci da rashin wayewar mutane ba a yanzu Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da wulakanta da tozarta yanzu ba akwai kyamarori da ake sawa a gida ba duk faɗaki a gidanka in ka dama za ka kyafa wannan kyamarar kana da control ɗinta a ɗakinka me ake ce da ita cctv ko layin unguwarka za ka iya ganowa 24 hours duk abin da ake kana ingila kana saudiya za ka buɗe ka duba kana ganin me ake a gidanka wallahi ɗakunan matanka in wani ya zo zai yi wani abu kana gani kai ba su da sirri ko kicin in ma wata ta zo tana satar magi kana kallanta komai fa wasu masu gidan ne suke dan rufe asiri cikin dakunan matansu ba sa sawa saboda me to mutum ko rigar sai zo zai cire ai ai ai ana gani yanzu irin hotel hotel da ake zuwa manya manya hotel duk akwai su wallahi malam banda dan saboda wulakanci malam yawanci hotel din nan malam wallahi akwai wannan kyamarorin kana zuwa zigidir ka cire kayanka kana ganin ka biya kudin daki kai kai kadai ne a ciki ba kowa suna can akan kwamfuta suna ganin ka zagidar kamar an zare biredi a leda wallahi a ban daki ma suna sawa don wulakanci a ban daki cikin toilet nan ma ko akwai ne na gana ta dudduba a ban daki kaga ai wulakanci kenan wannan a banɗaki wala ka je ka cire kayanka tana nan a makale kuma mutanen banza malam za su sata ba lalle ne ka iya fahimtar ta ba to shi yasa in ka je in ka je irin wannan ka fara duba ɗakin tukun ka ga yadda yake da ka ganta to abin da za ka nemi takarda ka liƙe ta ƙwarai ko da gaske kuma ka san sharrin ta ko a duhu tana ɗaukan hoto a duhu za a ganka tas to yanzu wannan akar makallawa a duniya kenan dan adam yayi kuma daga nan zuwa shekara ɗari za a yi rikodin a yi maka riwayanin wannan abin duk da kai na sha gaya muku wayoyin nan da muke amfani da su yanzu duk wata waya da ake a duniyan nan wallahi malam kakka ɗauka wai zancen ya tafi is recorded duk wani text message ba ka yi deleting ba kai ne a wajen ka kai deleting yana nan a wajen su yanzu an ce a kawo history dan waya ka shekara ashirin duk wayoyin da ka yi wallahi a kwamfuta kana zaune za a danna maka da abin in ana so a tsaye da zancen sai a tsaye da shi da muryar ka da muryar wadda kai hira da ita ka je ka buga wata waya ka saki jiki kana ta surutu ya kike ya kaza to ya kana ta barna is recorded a rikodance yake haka kaga hata sim card din nan da kake gani malam ba duk muna yawo da wayoyin mu ba kana ga dara wai kuna mitin ka kashe ka kashe waya ko jama'a kashe waya wallahi duk abin da ake tana dauka ko ka kashe sim din in ka ga bata yi ba to sai dai in ka zare sim din ka ajiye shi a gefe wayar a gefe to nan ne ba za ta yi ba ko ka karya shi amma matukar wai dan ka sa shi aeroplane mode ko ka kashe wayar duk abin da ake yi tana yi in an zo wani bincike za a iya zuwa a takure ta a shigar da ita cikin kwamfuta a fitar da duk abin da aka yi wannan wayar da kake gani wai ka sa ta aljihu wai kuna wani mitin na sirri da yawa nan za su za su ɗebe su naɗe duk abin da kake malam ina gaya maka wannan a duniya dan adam ya iya yin wannan ballantana Allah to shi yasa malam zaka tarar da duk abin da ka aikata dalla dalla filla filla kuma kai zaka karanta Allah ya ce ikra na'am اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شكرا Allah ya ce za mu mayar da wannan ya zama littafi kitaban yalqahu manshura kowa zai ga littafinsa ni zan ganawa kai ma za ka gana ka zaman lafiyanka ka yi kokari ka cika littafinka da aikin alheri ka cika shi da yawan sallah da zikiri da salatin annabi da tuba da sadaka da biyayya ga iyayenka da taimakon bayan Allah ka yawaita aikin alheri ya cika ma littafinka shi yasa mumini bawan Allah na kwarai baya bari wata awarsa ta tafi a banza dole sai ya cusa wani aikin alheri a ciki bai yadda ya zaman banza ba wannan rayuwa ta gaibu ta Allahu alam mutum bai san yaushe zai kwanta ba to Allah zai ce mutum bayan an fidda wannan littafi اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba bawan Allah ga littafin ka ɗauki ka karanta littafin ka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ya ishe ka yau da kan kanka ka yi wa kanka da kanka hisabi muhasiban ai duk wanda ya ce ka yi wa kanka lissafi ai ya maka adalci wanda bai karba ya ce ba ni ni zan lissafa an baka result ba a'a je aka ce je ka yi wa kanka makin takaddunka da kanka ka ba mu mai kaci mai kai felin mai kaci haka ba Allah zai wa bayi kowa ya je ya biya allansa da kansa kowa ya bude littafinsa ya yi ta karatu yana bayani daga ƙarshe ka ce ga inda kake matsayinka ranar kaza na je kaza ranar kaza na aikata kaza ranar kaza na yi kaza na yi kaza na aikata kaza daga nan na yi kaza daga nan malam karatu za a yi ta yi a tashin kiyama Allah zai ce yi wa kanka hisabi imamu katada ya ce tab sayakra'u man lam yakun qari'an fid dunya sayakra'u yawma idhin man lam yakun qari'an fid dunya a wannan rana wanda bai iya karatu ba ma sai yayi karatu a lokacin ba dai kana tutiya daga dara da bakin jahilci ba to za ka yi karatu na gaskiya a take lokacin za ka yi ilimin karatun kuma ka ka iya shi Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi duk wanda ya shirya to ya fa shiriwa dan kansa ne wani abu sai ubangiji idan ka yi aikin kwarai dan kanka kaiwa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda kuma ya bata ya ki aikata aiki na kwarai ya ba hanyar banza ta lalacewa fa inna ma yadillu alaiha ya bata ne dan kansa ba ruwan Allah ba za ka cutar da shi da komai ba kamar yadda in ka gyaru wallahi baka kare Allah da komai ba wala taziru waziratun wizra ukhra ranar tashi alkiyama ita ce ranar da wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai la tahmilu hamilatan hamla ukhra min al'azami wata mai dako wata mai ɗauka bata ba zai yi ta ɗauki kayan wani ba uba ba zai ɗauki laifin ‘ya'yansa ba ɗa ba zai ɗauki laifin uban shi ba ba yanda za a yi uba ya je ya ɗebi zunubin sai ya ɗora wa ‘ya'yan shi haka kuma ba yanda za a yi ɗa ya ɗebi zunubin sai ya ɗora wa ubansa ba zai yiwu ba la yi ukhadu ahadun bi zambi ahad ba a kama wani da zunubin wani wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula Allah ya ce ba mu kasance masu yin azaba wa mutane ba face sai mun aiko musu da manzo iqamatan lil hujja wa qat'an lil uzri dan tsayar da hujja da yankan hanzari la ilaha illallah to jama'a akwai ranar karatu Allah zai ce da kai ka karanta littafinka wannan littafi shine Allah ya bada labari a wani wuri فأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية وأنا لتافي كنا أم باشي لتافي زي شيف ها أم قرأوا كتابية إني ظننت عني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية ni kam na tabbatar yau zan gamu da hisabi na mai sauki Allah da kansa ya faɗa ce tab wannan bawan tun da ya karɓi littafinsa ta hannun dama to yana cikin rayuwa yardajjiyar rayuwa fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya yana gidan aljanna madaukakiya qutufuha daniya ƴaƴan itacen aljannan a kusa kusa suke ba nesa ba an yi an gama daga baka littafin ka kawai labari ya kare kana jiran sakamako ne kawai a tura ka gidan aljanna wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi na oke na farkon fa amma man utiya na biyun tunda atafi ne wa amma man utiya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda aka bashi wannan littafin da hannun hagun din shi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا zai ce kai to na da ba a bani littafin nan ba wallahi da ba a bani ba amma bai sai mai yarba walam adri ma hisabiya ni fa ban san me hisabi na ba yau na shiga uku ya laitaha kanat alqadiya kai tan raina na shiga uku ayi a gama wannan hisabin a kammala kowa ya san matsayinsa ma gana anni maliya dukiyata da na tara bata wadatar da ni da komai ba halaka anni sultaniya karfin mulkin da nake da shi ya halakar da ni khuzuhu ku cafke shi fa ku daure shi ثم الجحيم صلوا صلوا صلوا ku tsunduma shi a cikin wutar jahannama summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ku samu wata sarka wanda tsawonta ya kai zira'i saba'in ku daure shi ku yi majaudawa da shi ku jefa shi a ciki innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala ya hudu ala ta'amil miskin bai da imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rayuwa a duniya bai imani cikakken imani da Allah ba ko bai ma yi imanin ba yan imanin baka ana cewa musulmi musulmi ne amma ba a aiki da musuluncin gashi da shegen rowa baya zaburarwa a ciyar da miskini a ranar kiyama ba shi da wani mai taimakonsa ba da wani aboki mai tausayinsa falaisa lahul yau mahahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'una fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun har zuwa ƙarshen sura a wata ayar Allah ce wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama za a yi mai da sannu za a zai samu hisabi mai sauki very simple hisab hisaban yasira zai koma wajen ahalinsa yana farin ciki yana nunawa inda ya nuna a can kenan a can ai ya ce ku duba littafi na ku gani wa amma man utiya kitabahu wara zahrihi wanda aka bashi littafinsa ta ta bayansa ta hagun ta baya sai ya fassara mana shimal din ana nufin ta baya sai an fasa kirjinka anan a cusa hannun a baka shi ta baya fa sawfa yad'u subura da sannu zai ta kiran halaka halaka halaka halaka ya halaka ya tabe ya halaka ya tabe wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira kenan jama'a wannan littafi da yake wuyan mu aka rataya mana wallahi abin da yake nuna mana shine mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalar mu halin mu jama'a bayi da kyau ɗabi'un mu suna buƙatar gyara muna da karancin tausayi a kan kanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu ballantana 'yan uwanmu rashin mutunci in mun hau mulki da sarauta a manta cewa akwai mutuwa akwai hisabi masu mulki masu sarauta su ta shan da shakar jinin talakawa suna rayuwa da bezarsu ba sa tausaya musu ba sa jin ƙayensu ha'inci da yaudara ita ce a gaba abinda kawai yau aka mai da ɗan adam hanya ce ta a samu kawai a yi siyasa a samu kuɗi ba wai a yi siyasa don a taimaki 'yan uwa ba a da 'yan siyasa masu manufa suna yin siyasa da niyyar su kawo su taimaka wa 'yan uwansu su musu su musu gadoji su sama musu aiki su taimaki ayyukan noma da raya karkara amma da yawa daga cikin 'yan siyasar yau rashin gaskiya shine a gabansu zalunci shine a gabansu burinsu su hau kujera su tara kudi su saci kudin al'umma su sayarwa da kansu da kansu kadarorin gwamnati da sunan sun sayar ba sayarwan suka yi ba idan an zo zaɓe a sa a yi amfani da 'yan daba da 'yan sara suka a saci akwatin ƙuri'a a ba wa malaman zaɓe kuɗi a ba wa ɗan sandan da yake kula da rumfar zaɓe kuɗi a ba wa sojan da yake kula da wannan shiya kuɗi cewa wane ake so ya ci dukkansu su haɗa baki suna kallo ana aikata rashin gaskiya ana turmushe mai ƙaramin ƙarfi talakawa su haɗu a dogon layin wanda suke so suke tsammanin zai musu adalci wancan wanda ba a san ba kowa a layinsa daga ƙarshe dole a zo a juya wannan sakamako a ce talakawan nan a dole sun zaɓi wancan mutumin da ba shi suka zaɓa ba yaya za a yi mulkin ku ya albarka bayan sun hau bayan zaluncin nan da suka yi kuma idan suka hau su zo su yi ta sace kudin al'umma su ki su yi aiki da kudin su yi ta biya wa 'ya'yansu manya-manyan makarantu suna biya musu kudi a manya-manyan kasashe a duniya su kansu su yi ta fita yawonsu a duniya ya fi zamansu a ofis kullum baya nan yana sama kamar tsuntsu kai ka ce da aka zaɓe shi cewa aka yi kullum ya tafi ingila ya tafi amerika ya tafi dubai ya tafi gabon ya tafi kaza suna ta sayan kamfanoni a ƙasashen waje suna ta sayan gidaje a ƙasashen waje suna sayan motoci masu mugun tsada suna sayan gidaje na alfarma a manya-manyan birane don su shakata su ji daɗi amma ba su tara wa kansu adadin shi shekaru da kwanaki da za su cinye wannan dukiyar da suke sata ba yawan irin wannan ita ce siyasar da ake makarantun talakawa babu yau duk wanda kaga ya dauki ɗansa ya kai shi makarantar gwamnati ko firamare ko sakandare wallahi tallahi ba yanda zai sai jami'a ce take tafiya ita ma jami'a dan albarkacin malaman jami'a sun tsaya tsayin daka sun kare martaba da darajar jami'an ne ba sa yadda a lalata wani tsarin jami'ar da jami'o'in ma an gama halakar da su haka za su rinka sa kudaden aljihu suna sokiya suna barin 'ya'yan bayan Allah suna wahala amma ku je ku ga makarantunmu na sakandare na rantse muku da Allah akwai masu yin karatu a ƙasa a ƙarƙashin bishiya saboda an sace kwanukan rufin ɗakin ko damana ta zo ta ragargaje ɗakin ya rushe ba wanda zai gyara akwai ajin makaranta da ya fi shekara goma sha biyar ya tsage gida biyu ya fara rushewa rabin ya rushe an a gyara akwai makarantun da yara 'yan makaranta su suke karo-karo suke siyan alli don malamin su zai musu koyarwa to saboda shi ma albashinsa ya yi ƙari akwai makarantun da ko alli wallahi ba a kaiwa kuma a je a yi hira da principals principals na makarantun gwamnati ko na kwana ko na je ka dawo za su ba ku wannan labarin makarantun firamare Allah ji kansu waye yake daukan ɗansa ya kai ya kai ɗansa makarantar gwamnati ta firamare saboda ta lalace da gangan an lalata ta an ragargaza ta talakan da zai je jefa ƙura'ar kuma an a gyara masa makarantar da zai kai ɗansa talakan da zai jefa ƙura'ar an a gyara masa kasuwarsa da zai je ya kasa ya sayar taro da ɗari talakan da zai je jefa ƙurar an ki a gyara masa titin da zai kai shi unguwa in ya je unguwa ya dawo ko in ya je kasuwa ya dawo ko in ya tafiya ya dawo kawai rayuwa ake malan tara gabza ta rashin tausayi ta rashin jin kai suna fita kasashen wajen nan suna ganin yadda kasashen nan suke kamar daga sama aka kawo kasashen nan saboda ana yi musu aiki suna musu gyara sun mutunta gararrukansu da jihohinsu amma mu mutanen mu sai dai su je su dawo su zo kuma su sace kudin kaga ana kashe kudi a banza abin da bai da amfani dan neman suna da neman a ci kudin sai a zo a yi abin da talaka bai da bukatar sa yanzu su gine-gine da ake a garin nan da wani rumfa rumfa ta banza ta iska da ake a garin nan me talaka zai karu da ita dan Allah me zai karu da ita a faɗi gaskiya in banda munafurci wani yan siyasa ku to ku da gaskiya mana me talaka zai karu da wannan waye yake bin wannan gurin ma in ba mai hali ba ita ba rumfa ba ita ba wata rijiya ba ita ba ka rasa gane me wannan abin saboda munafurci an yi shiru an zuba ido an kyale kawai kuma kudin mu ne kudin talakawa ba wanda zai magana kawai a wannan kudin da aka kashe dan Allah sakandare guda nawa za a gyara wannan kudin da aka kashe wannan abin da aka yi karafunan banza da aka sa su dan Allah makarantun firamare guda nawa za a gyara da wannan da gyaran firamare da wannan da gyaran rijiyoyi unguwanni nawa a kano ba su da ruwan famfo rijiyar bohol guda nawa za a tona a unguwanni tanki na ruwa guda nawa za a yi a cikin unguwanni kwalbati kwalbati da ya rushe ba a iya wucewa guda nawa za a yi a unguwanni da wannan to amma zama ne da ake yi ba na gaskiya ma zama ne na munafurci kowa in ya samu ya dan makale in dai yana dan tatsa shikenan suna cutar mutane sai a ce ai kuna kokari sai an gama murmushe mu gaba ɗaya kenan mun kasa tashi ba daidai ba ne wannan kuma wallahi duk shugaban da bai samu mai gaya masa gaskiya ba wallahi ya asararsa a rayuwarsa wallahi al'azimu nake gaya ma duk shugaban da bai samu wanda zai gaya masa gaskiya ba kullun loda ka suke suna cewa daidai kake daidai kake kai kuskure su ce daidai ne ga abin da kai na kuskure amma an juya abin da gangan an ce shine daidai wannan ba shi bane kuskure ne to muna tunatar da kanmu muna kuma tunatar da ku Allah ku tuna wannan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura kuma za a zo a kiyama wallahi za a yi hisabi wallahi ba mu da wata riba illa mu gaya muku gaskiya ku gyara kuram kuma za ka karanta littafin ka za ka yi bayani yanzu mutum ma a kasar nan duk mutumin da ya kai shekara 60 70 ma me ya saura masa ba gunda ya lallaba ya karisa ba me ake na jin dadin a gaya mu abin da ake jin daɗin me ni jin daɗin in ga dara ka mata ne matan ka ma bala'in su ma ya ishe ka wallahi tallahi in gida ne zaka zo ka zauna a gidan ka kasa yin bacci sai da kwaya da allura nawa nawa ne manyan da ba sa iya bacci sai sun yi wa kansu allura to a gaya me abin jin daɗin in abinci ne zaka ci duk abin da zaka ci likita sai ya zo ya ce ka daina cin kaza saboda yanzu shekarun ka sun kai in ku ka ci gaba da ci akwai yiwuwar zaka mutu da wuri wata rana wani taro muka je babban taro na wasu manya-manyan mutane aka je aka haɗu aka kawo abinci naman kaza ne irin abin nan madara da robobi na lemuka da abubuwan abinci na abin sha'awa da wayewa da sauransu duka manya-manya mutanen da suke zuwa ana rako su wani an rako shi da bindiga wani an rako shi da kaza wani ya zauna da rawani baya magana wani wayewa da aka zo da sauransu da aka zo kawo abinci za a raba abinci kuma gurin cin abinci ne wallahi ba su iya cin abincin ba duka sai zogale akwai zogale da aka kawo shi a roba a roba aka gaure zogalen nan aka zuba masa karago kuli sai ka jana mai kawun zogalen nan mai kawun zogalen nan wallahi duk zogalen kai ni din ma fa sai na shiga layi na ce ni ma ku bani zogalen na ci sai nake cewa wani muna zaune da shi dan uwa da muka je nace kaga rayuwa ko yanzu kaga kowa ya yadda ka ci naman kazan nan ka sha zakin nan ka ci wancan kaza ka ci wannan kaza ka ji hadin kosulo da gosulo da wacece dai ka san wannan shine kayan dadin da morewa amma wallahi zogalen nan malam daci yake yi amma dole haka suka haƙura suka yi ta hambudarsa don saboda jikin ba lafiya don wani in ya ci wannan sai an kai shi asibiti to da yawansu abincinsu daban ne a gidajensu wallahi yanda za ka zauna ka daki kaza iya duka wallahi ba zai iya cinta ba yanda za ka sa nama a gaba a soya ma ko a maka farfesunsa ka naɗe shi ka naɗe kafar wando ka cika goshi kai hamdala ka sha ruwan sanyi shi bai isa ba da ya ci kwaya ɗaya biyu ce no no no akwai problem cholesterol problem akwai cholesterol akwai wane ne akwai hawan jini ka ga malam sun tara dukiyan sun yi mulkin suna kan sarautan suna da motoci suna da kaza amma Allah ya hana musu jin daɗin duniyar Allah ka yafe mana ubangiji Allah gyara halin Allah ya sa sakon ya isa inda ya kamata ya isa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh